أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه na'am yau muna shida ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ko watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da lahira domin cikin sunansa har yanzu dai muna cikin wannan risala ta goron sallah wadda take magana kan nurut taqwa wa zulmatul ma'asi fi daw'il kitabi was sunnah wanda jiya muna magana akan al-matlabu sadis anwa'ul ma'asi wanda an dauki na ɗaya ciki an fara magana aka ce su dai nau'in sabo biyu ne da akwai babba ko manya-manya akwai ƙanana to dukkan su dai matsala ne fatan da ake Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga waɗannan abubuwa yau za mu tafi a gashi can wancan hadisi da ya magana an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala wato an samo hadisi daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace istanibu sab'a al-mubiqat kuni sanci abubuwan nan guda bakwai masu halakarwa kaga nan nan an san su kenan abun nan waɗannan guda bakwai abun ma halaka kowanne dai mai halakarwa ne da haka waɗannan abubuwa bakwai masu halakarwa ku kiyaye su an san halakar su ba su da iyaka قالوا ya Rasulallah. wa ma hunna suka ce su wane ne waɗannan abubuwa guda bakwai masu halakar wannan qala ashirku billah farko kenan shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shine namba na daya idan mutum ya riga ya shirka to ya riga ya fada cikin musiba shirka ita ke bata ayyuka komi da komi ya lalace idan mutum ya shirka kuma har aka zarta masa da hukunci cewa gashi wane ne nake waje yana mana magana da kake haka na to kaji ko shirka billah shirkan nan tana iya jawo matsala babba ta bata ma ayyuka gaba daya idan mutum duk aikin da yayi sai ya kasance kuma ya zo yayi shirka babbar shirka to za ta rusa aikin gaba ɗaya ne kowane kamar yanzu ne a ce maka a yi gini shekara da shekaru ana gini malam rana ɗaya ka tafila ta zo kawai ta zazzage ginin nan kawai zuwe a lokacin da za a yi ginin a ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu ana yi yanzu misali kamar wancan ginin da na ba da labari yanzu nndc shi ne wanda ya fi tsawo ko a nan garin to in ka ji lokacin da aka ɗauka kafin a yi shi sai an sha mamaki amma yanzu aka ce ba a san shi a wurin aka kawo manyan kayan aiki aka ce so ake a sauke shi kasa ka ba su sati ɗaya ka ga yadda za a yi maurin in ka zo sai ka sha mamaki sai ka ga kamar yanzu ka diri can da yadda aka yi mahamdala ko da aka ce ba a san ta doba nike son shi da ba a san ta wurin ya ka gani da aka zo aka sa kayan aiki aka nike yanzu aka ma kwashe abun ma yanzu ya zama saura fili to da ta aka a gina shi duk yadda ake da kayan aiki ba a iya gama shi a daidai waɗannan kwanakin da aka yi na rushe shi ba zai yi ba ba ya gamu duk da dai akwai masu kayan aiki yanzu na zamani wanda wani abin da an sama ya bushe nan take a yi amma duk da haka akwai abin da ake bukatan kuma ta biya hankali ta yi sau da aka sai a ɗauki kwanaki kafin a gama fiye da lokacin da aka ce a bata a rusa shi na mun kace eh su na me ita wa wata da aka yi ta a sosai ko a za a gaje don ma an ga dama ne ma wannan din ma inda an dauko ana so a kashe ba a son wannan yanzu don ba wani amfani ne ba wani abu ake so a yi da sauri a wurin a cire a yi wani ba da wannan ake so za a ɗauko wasu mashinan da sun fuwa sun fi ƙarfin abin nan to saboda haka to wannan dai misali kawai muke so da a gane to saboda haka mutum zai iya shekara 60 yana aiki ko shekara 70 yana aiki kuma aikin ka faɗi duk wanda ka ga dama ciki komin girman sa ko har da haji akwai haji akwai umra akwai saukar qur'ani akwai wane ne akwai wane ne amma rana ɗayan harshen shi yadda hatso masa wata kalma sai ta rushe aikin nan gaba ɗaya ya koma zero rana ɗaya cikin seconds mama rana ɗaya ba cikin minti ɗaya harshe zai iya datso wata magana ko wani aiki da za a aikata mutum ya ce ya yadda da shi na shirka ne ya rusa ayyukan nan gaba ɗaya kuma sai an sake sababbi to yaushe mutum ne ya shekara saba'in ko shekara tamanin yana aiki sannan kuma aikin ya rushe sannan kuma ya ƙara maimaita irin shi to shekara nawa zai samu da zai ƙara maimaita wannan aikin da yau a wannan lokacin sauna aka shirka babban abu ce shi yasa kullum aka ce idan mutum ya tashi da safe ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam kullum da safe in ma ba kai ba da yi yanzu da yamma da safe da yamma ake so mutum ya rika neman tsari Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam ya Allah ina roƙon ka tsare ni kada in hada ka da wani abu kowane abu ne ka'inan makana nan tufidul al-nakra huna tufidul umum ka'inan makana abun nan ko babba ne ko karami ne ko wane ne ina neman Allah ka tsare ni kada in hada ka da kowa da shi au ina sane to kuma ina neman ka yasa zunubin shi kuma da ban sani ba wannan ban sani ba ranan nan muka karatu nan na ce to ga wani abu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan zaid bin sabit ya umarta ya ce ka bibi iyalinka da kullum da safe da yamma ya zama kun yi wannan ciki akwai neman kariya daga wannan wa ya haddace na babu akai kasan babu eh da wuya da an ce za ba da dubu ɗari daga nan nan zuwa yau da ka haddace da yawa wannan da yawa ba ya kai na ya kai shafi na eh uku shafi uku sai kaje ta da yawa sai min sinu na ba ne ma ana ma maganan wasu da wanda ma ba ba taba maimaita mai kalma ba kai a karanto ma abun kuma kana da madan littafin da yake rubuce sannan aka rika magana ka ce mu dai kawai ba mu da imani hadda mai magana shine kawai haka ce wani ba wai shafi uku shafi uku shafi uku ne amma kuma faɗi wannan ma da ma shiru kai yadda kowa ya shiru da ma ka huta da faɗa menene maganar shafi uku a sati kusan uku to kwana nawa da aka magana ce wani shafi uku amma da faɗi kuma shafin yin ku dauko littafin dauko mun dauko mun ga tafi ko ga tafin da yake magana dauko mun wancan dan karamin ku kai to ku duba kun gani to ku kalla a cikin aljihun shi shafi da littafin ma a aljihun shi amma wai yake ta shafi uku kaji yana faɗi shafi uku to ga ya ga shafin ba daga nan bane farko duk ko shafin ya tsawon shafin daga nan daga nan zuwa nan shafi daya daga nan zuwa nan shafi biyu daga nan shafi uku daga nan shine shafi uku nan ta kare kuma duk cikin kalmomin kaɗan ne wanda baka saba faɗin su ba ba za karanta kuɗi ga sha ga littafin ka ce buri mu ji wani ne ba taɓa ji ba hadisin an zaid bin sabitin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allamahu du'aan annabi ya koya mai wata addu'a wa amarahu an yata'ahada bihi ahlahu kulla yawmin kuma aka ce ya bibi iyalinsa da ita kowace rana kullum shi in an ce ya bibi iyalinsa shi bai yi ba kenan ya bibi iyali ya bi iyalinsa kullum ya tambaye su sun yi inda zafi ne ya samu lokaci kaga sai tambaye su da safe kun yi inda yamma ne ya tambaye su kun yi kowace rana dai sai ya tambayi iyalin kun yi kulla yaumin aka ce saboda aka ba ce mata ta yi kullum dai ya zama an karanta haka muka yi ran nan kasunan labbaik allahumma labbaik labbaik wa sa'adaik wal khairu fi yadayka wa minka wa bika wa ilaika Allahumma ma qultu min qawlin aw nadartu min nadarin aw halaftu min halafin fa mashi'atuka bayna yaday dhalika kullihi ma shi'ta kana wa ma lam tasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa bika innaka ala kulli shay'in qadir اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يغتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذم أو ذنبا لا يغفر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد فإني أعهد إليك في هذه الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأشهد أن أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيئة وأورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك واغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي anta tawwabu innaka anta tawwabur rahim wannan shine abin da aka faɗi nan to da a ce da gaske ne ko mutum bai duka ba yayi kowa da inda yayi to shi ya ce shafi uku ne ina jin kawai zamu zo ne kawai mu ce kawai to yanzu daga yanzu amma da rana ya ce duk wanda bai zo ba kai bai iya ba kai zo to zaman shi gida to mai amfani a kuma zuwa ce ba ka aiki ba kai ba kwata-kwata ba mutane duk abin da ka yau sun ce da wuyan nan ‘yan kaɗan ne za su iya shi saboda kuɗi ‘yan kaɗan akwai wanda ba zai yi ba kwata-kwata saboda yana da kuɗi amma da ce aka yau duk wanda ya zo da abin nan daga ranar da aka ba da shi duk shafi ɗaya dubu hamsin malar sani yaya ka gani za a yi kokari ba ko? tawa to yanzu kaji wanda annabi ya gaya ma wannan adda sallallahu alaihi wasallam yace yayi yana daga cikin wanda annabi an tabbatar irin son da yake musu ba kana shi yasa ma ba shi annabi ba duniya yake ba mutum ba ba wai dan yana son ka sai dauko rungumo duniya ya baka ba shi zai baka abin da zaka ma hada duka ne amma dai babban jagoran lahira mhm so da duniya bata dame ba baya tunani shi ya so ta kuma bai so ma ka so ta in yana son ka ma so yake raba ka da ita ku kare yadda suke da shi da Abu Zar Jifari kuma su kaga wannan wurin wannan duniyar nan ka kiyaye ta kai ka kiyaye ta kuma ya kiyaye ta ko bai kiyaye ta ba har sai da ya rika kuka yace baki da baki suka yi da annabi yace kiyaye dukiyar nan duniyar nan amma yanzu ya rungume ta ya rike ta ga sanan ya rasa yadda zai da ita aka tsaya aka kalle ni to gare to me ka tara ya ce tab bako zani wani ya ce ina da riga biyu guda ɗaya ina sawa ko da yaushe ɗaya kuma ina sawa ranar idi da ranar juma'a ina da jakin hawa ina da akuyar da nake tatsa ga takobi in an ce a fito in fito da takobi na ya ce wanda ya haɗa wannan kuma yake nema duniya na riga na gama haɗa ta na rungume ta da kunan muka zama karanta aka ce in dai Allah ya taimake ka ka samu inda ka ballabe da rigar da ka rufe tsiraitinka kuma kashi kai kuka ma Allah ka ce baka da shi butulci ne ja kai wannan magana to yawa to ka gani shi shi yasa godiyar kanta ba ma godiya ba godiya muke ba saboda godiyar da muke muna cikin ihu muke godiyar muna ta ba ai mana ba kana da wurin da zaka kwana in ka gama duk da maldamal ɗinka ka gama zaka je ka samu wurin da zaka shige kai shiru ruwa bai dukan ka ga rigar da ka sa baka fito timbir ba ga shi ka ci da safe ka ci da rana ka sha da ka ci da dare in kake zuwa ma a dauke ka sa cikin taurari ba laifi ka gode ka ce a ƙaro ma amma ka nuna ba a yi ma ba kana ta ihu to me kake so ga lafiya an baka lafiya lau wataƙila duk gidanka ma kuwa lafiya lau in ma ma an jarraba ai da jiya an baku lafiya lau yau da jarrabawa yau ta zo ka sa riga ka sa ka ci kuma kana da tabbacin yanzu kowa nan ya tashi daga nan yana tabbacin da zai koma shige ko kuwa wanda ya tashi daga nan zai nufi daji bai da wurin kwana kowa yana da yakinin ya san inda zai je shige ba ruwan mu da wani iri gare ka almuhimmu dai zaka shige wurin ana ruwa bai dukan ka haka ne kowa ka bane kana da abin da ka ci kuma kana da tunanin wata ila yanzu in ka je gida da yafa abin in ma baka da su akwai kuɗin da wata ila zaka ci a aljihunka to ga abin hawa ma da ƙari ba za ka ma mutum zai ce ba ya la hawla wala quwwata illa billah to amma kuka muna ta kuka muna ta ihu ka haɗe da wanda bai da komi da mai komin duk kowa kuka wannan kuka wannan hamma wannan kuka wannan hamma haka rasa towa aka yi mawa auna sau da da a ce muna gane abin nan baya da za a yi a bada wani abu yanzu nan da magabata ne aka gaya mana wannan abu ina gaya maku wallahi al'azim da a ce daga cikin na da ne aka gaya masu wannan karatu ba wanda yau zai yadda ya bacci sai ya gama haddace abin nan kuma ko bai da kayan rubutu zai kokari ya nemi wanda ya haddace ya rubuta in shi bai haddace ba in ko yanzu da da aka gane littafin na yana wurin isawi in ba mai shi gaba daya to yau ko dai isawin a tsare shi nan a kirabuwa da shi sai an gama kwafan littafi ko abin shi gida kowa sai ya biya kwafa saboda ya kwana yau bai ya kwana ya haddace shi saboda mahimmancin abun a ce ma annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya dauki abun nan da kai shi ya ba Zaid bin Sabit malam sani wata kila kai baka na akai magana Zaid bin Sabit fa shine daya daga cikin waɗanda suka hada alqur'ani bayan manzo Allah sallallahu tun yana nan yana daya daga cikin wanda ya haddace tun annabi na raye ba karamin jijjige bane daga cikin jigajigan sahabban manzon Allah annabi ya ware shi shi daban ya bashi wannan addu'an sannan ya ce kai ta bibiya iyalinka da ita kullum kullum ka tambayi iyalinka kun yi ka san ko yayi haka to abin da ya sa muhimmancin da ya kawo maganar ta saboda in kuka saurari duk abin da ke ciki zaka ga maganar shirkan nan ake ta ana ta jaddada Allah la ilaha illa anta wannan hadda alkawari a ihiduk inni a ihiduka na yi ma alkawari wa ushiduka na ƙara shaidawa gashi gashi la ilaha illa anta sannan kuma duk ciki aka ba ƙara magana in an gama ma maganar shatale tare tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka karbe ni ina da musulmi ba warware ba kenan kuma ka hada ni da mutanen kirki wanda ka ne na kirki wanda ka aminta da su ina an mutu lafiya lau ba matsala ba shirka addu'a nan tana da gata ahammiya ba ku kadai nake ma faɗa ba hadda ni din abin da ya kamata mu haddace ta mu samu mu haddatar cikin yara wanda aka samu ya rika ta iyali su kokari su iya sitai ko bayan ka mutu sitai to saboda haka yanzu da yau an ba da uzuri amma ka a warin ƙara faɗa don na kyau wanda na zo wani faɗan sosai zan yi shi duk abin da ba za ka tunani har da shi wataƙila har da zagi na abu lalace ba za a sata ba amma kam ina iya zagin mutum balle ma wanda ya katsan bai yin ba kuma ya wurbe man magana lokacin da nake faɗa sai in jiran mai kawai ko ma in kore waje in ce to ma sharaɗin ka zanna cikin nan yanzu da kai wuf kai magana bayan ana waɗannan sharaɗin ka zanna ciki biya in baka iya ba waje rot in ku ka tsohon za baka iya ba ranar da ka ji na taɓa wurin kawai haka duk abin da zan faɗi kai shuru amma da ƙarin bayani da sharhi duk wanda ya man shi ranar nan kuma in Allah da kafa a gama goron sallan nan sai na ƙara wanda ya bai so a mai faɗa ya haddace wannan yanzu ya zama wajibul manzil wajib ku ji wajibul manzil malam sani ka san wajibul manzil abinda za a je gida a yau kuma dole kowa yau sai ka taho ka wuni nan gobe eh in kana so tun azhar sai ma nan ka zo in ni ma kace so in biya ma ka zo in biya ma ba shine karshen ta ba alhamdulillah mhm ka ma samu ko amma maka littafin shikenan sai aiki in ba ka iyawa gobe azhar tun azhar ka zo nan ka baro kifin nan ka taho to to ka gani to sai ka zo a koya ma in ka samu mai koya ma a gida ina romu da kai ko ina ka samu mu abu din shine nace in baka samu yadda zaka yi ba in ko ka samu yadda zaka yi ai shikenan illa rana aiki kawai istanibu sab'a al-mubiqat kuni tanci abubuwa ba bakwai masu suka ce wani aka ce ashirku billah shine shirka sannan nabi wa sihr sihiri sihiri yana ɗaya daga cikin abu masu halakarwa kuma ana yi wasu su ce wai ba a yi ana yin sihiri sihiri akwai shi ana yi sai dai ba daidai ba ne shi haram ne laifi ne kuma ga hukuncin shi nan abin nan ba duk ma inda mutum zai ɗauka har an yi maganan hukuncin wanda aka kama yana yi hukuncin sa a kashe shi to ba a yi me ya kawo tsallako ba rami ana yi sai dai ba wani abu da yake iya tasiri akan mutum sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala babu shi babu wani abu da zai amma akan yi sihiri kuma yakan dauki hankalin mutane tun daga shi nan annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam an yi sihirin kuma ya ji tsoro aka ne kuma aka bane binasul qur'an aka gaya masa cewa a'a kada ka ji tsoro kai dai yi naka yi maganin na sunna nasu ba shine asalin da ƙarya ne dama amma kuma yakan yi tasiri ko ya ja hankalin mutane ko ya ja zuciyar mutane ko in ta ɓaci ma in an yi shi ɗin in ba a samu kariya daga Allah ba ya taɓa mutum amurin mumkin sau da kai akwai sai dai kuma ba dole bane mutum ya yarda amma dai a nasus nusus da muka karanta tun daga qur'ani da abin da karanta abin da magabata suka rubuta daga hadisi duk akwai sihiri kuma na yin shi kuma akwai maganinsa dan annabi sallallahu alaihi wasallam har shi ma ya bada maganin sihiri mun karanta da ku aka ce wanda aka tsare shi daga iyalinsa ya nemi ganyen magariya guda bakwai ya dandaka su tsakanin duwatsu ya karanta fatiha ya karanta ayatul kursi ya kamfata so uku ya sha kuma ya wanka ko ba karanta ba ya nuna akwai babu akwai sai dai ba mu ba ba tabbas ne ba zai kama mutum ba sai da izinin Allah in Allah ya so ba zai kama mutum ba zai kama shi ba in kuma aka samu sakaci ta hanyar mutum ko shi ta azkar din shi ko ta wani abu bai yi abin da ya cancanta ba yana iya taba shi in kuma ya gane ya taba shi kuma ga magani wannan yin wannan mummunan aiki ne mutum ya zama sana'ansa ne kuma mutane idan suka tashi sihirin nan ba ruwansu duk abin da aka ce su yi komin saban Allah shi yanzu ɗazun nan nan nake jin wani malami ana hira da shi wacce wannan malam Abubakar yana hira da shi ba malam Abubakar wannan ba malam Abubakar goron nan ma ya ake abin nan ba gidan rediyo yana hira da wani yake cewa shi malamin yake cewa mutane idan suka tashi irin wannan mummunan abin nan ba sa jin tausayi ba sa da imani zuciya ta riga ta kekace kuma dama rashin takawa ne in akwai takawa me kai mutum sirri me kai mutum wani abin da Allah ya hana sai ba da labari yace malamin yake cewa yace akwai wasu da suka tashi neman wani abu nasu na na bukatar su sai suka je wajen boka ya ga masu yace masu ga mahadi sai an yi sihiri ya ba su wasu layu yace waɗannan layun shine za ku samu wani bakin kare baki wule ku buɗe bakin shi ku zuba mai waɗannan layun bayan ya sa layin a baki sannan ku daure shi ku kona shi da rai shi karan bayan kun kona shi da rai ya mutu sai ku bude bakin ku ciro layin shine an gama aikin ku tabi bukata bukata ku za ta biya suka ta neman karen suka ta neman karen ina za su samu wannan kare suka je suka samu wani makanike makanike shike da irin wannan karen aka nuna masa shi suka zo suka samu suka gaya mashi suka ce ga kudin da za su ba shi kuma ya gama kudan kudi shike da kare karen nan na ta zagaye zagayen shi a gare yana harkokin shi ya kira karen karen ya rugo kamar ne yadda kusan dai kare ya saba da mai shi ba tunanin zai cutar da shi haka ne ko akwai cin amanan da ya wuce wannan wanda ya amince ma ko dabba ta a ce kai ne zaka cuce ta to mutane har yau har iyayensu har matar shi har ɗan shi har uwar shi ma mutum zai iya bada saboda ya samu kuɗi don mun ba kuma wannan misalin da abin nan shi to sannan ya zo ya ce ya kamo karen nan shi ya kira karen nan karen nan yana ganin kamar wani abu zai ba shi ya zo ya ta kada bindi ma gaban shi yana jin daɗi saboda mai gidan shi ya kira shi ya kamo shi ya buɗa mai baki ya ɗanci layoyin nan daga hannun shi ya zuba masa ya zuba mai a baki shi kuma ya ji ba mai gidan shi ne ya sa mai layoyi ya sa sa baki ko ba wani ihu ba komi bayan ya gama ya kama shi ya ɗaure ya fi ɗauki fetur ya zuba mai ya kunna mai wuta yana ta ihu karen nan gaban su suna gani yana ta ihu har ya mutu ya ciro layinsu ya ba su kuma suka ba shi sallawa suka tafi yace sati daya da wannan shi yazo garejin shi yazo waje gyaran wata mota ya daga ta ya sa mata jack ya sa abun nan yana shiga karkashi ta rifto mai jack din ya fadi ya fado mai a kirji wani karfe ya fito ya soke shi tun daga nan har kasa sannan kuma motar ta kama da wuta ya cinye yadda karen nan ya cinye na shine wurin ai wurin kenan wurin inda ya daura karen annan yazo shi kuma ya daga mota a wurin jikin karfe ba jikin karfe zai daure shi ba to jikin inda suke daure su daga mota wajen wannan inda suke sa motar nan su daga annan ya daura karen ya kone shi shi kuma yazo shi ma ya aje motar shi a wurin ya kafa mota zai gyara ya kafa ya dage ta wurin ta kibo ta fado ta dan ta kafe shi wurin kuma ta kama wuta ta kone shi kamar yanda ya kone karen nan kurmus kafin aje lahira ai ayoyi guda nawa ake nuna sun tuni inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflihu Allah yakan yi ma azzalimi jinkiri amma in ya damkai ba zai sulle ba kuma yanzu ya shiga damka Allah Allah kada ya san ya kai inda za ta tsaya tunda yadda bil kufri kufrun yadda da kafirci kafirci ne kin yazo ya goyi bayan wannan banna ayi tare da shi ai banna ce ba a taimakon mai yin banna ba a boye mabannaci ba a goya masa baya lokacin da ya banna ba a yarda da abin da ya ko ba ka iya hanawa sai ka sa a zuciyarka baka yarda da wannan ba haka san shi to ku duba irin yadda fa mutanen mu suke yanzu banna ce ake yi har mu rika neman menene ma abun nan ɗinta ko ɗazuna kai abun yana da yawa na ji wani ya turo min wani bidiyo wata baiwa Allah take magana akan wani wurin hutu shakatawa wai min jibir da aka yi ta wani shakatawa ta faɗi irin abun da ta gani wurin ta ce ita yara ke cewa a je kawai irin a kai su wurin da za su dan yi wasa da sallah ita ta ɗauka wurin wasa ne kawai aka yi sai da suka je wurin ta ga abun da bata taɓa tunani ba in ka zo sai kawai a ce maka to in yara ne za kuka kawo ga wurin su can in kuma kai saurayi ne ka zo da ƴan mata ga wurin ku can ko kuma in wanda ya zo da mata aure ko da duk dai abin da ka kwaso kawai su abin da suka sani biya kuɗi kawai ku shiga ku ta gari ta ce ta zagaya ta ga abubuwan ban mamaki ƴan mata da samari a wurin nan ba ta iya faɗin ya abin da suke yi duk abin da ka sani tun daga shaye-shaye har duk abin da ka sani suna yi a wurin sun taru a wurin wai suna yi kuma nan yanzu kai min jibir daga can kudanci aka dauko mutum yan kudanci ne min jibir in ka je min jibir yanzu a waɗanda za ka tara wurin suwa za ka tara Allah ya zaga ka to min jibir da ba san min jibir wata rana ba dai ina gani na magana ba ku garewa to to shine abin da na sani ni na ga zan min jibir ko ko ma ba ce Kano wace kai baka san ba wajen mu bane san ne can can can wurin su arna ne min jibir to shine abin da yasa nake fadin ba sai na ce jihar Kano mun dai faɗi sunan garin ka nemo amma dai ko baka gane garin ba ka san dai garin musulmi ne mun ba musulmi bane ina ruwan mu da su ma dama la zamba ba'da al-kufri ai wannan zunubi ce akwai bayan an yi kafirci musulmi ne ake damuwa da maganar su in mutum dawa shi bai musuluncin ba ma ina ruwan mu da shi idan da'awa za a yi mai zo ka musulunta ba ruwan mu ma da laifukai in ka ce baro can ka zo ka musulunta in ma ya musulunta daga nan musuluncin ko za a fara ce mai daga nan ne za a ce to yanzu musulunci in yayi kwari ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza kuma za mu za mu zo ne mutumin da bai ma musulunta ba kai mai maganar sallah ba zai yi ba musulmi ne shi yasa ake magana to wannan ne sai mu zo in masifa ta zo mu ta neman ta inda ta biyo ya akai ya akai bayan mu din mabannatan kanmu ne mu ta neman shugabanni su su abun nan ba to yanzu an gina wurin amma shugabannin da yake zuwa wurin ba talakawan bane suke samun kuɗi su je wurin maza da mata na taba ga maku nan da a nan cikin can wani kauye nan da aka yi na wasu kusa da wata ruga ta fulani ras da sallah fa zuwa ake ma ana rawa zindin a biya kuɗi a je daji a ware cikin daji a koma cikin daji a dinga rawa wai ana bikin sallah ana rawa cikin daji yan mata su je su je su biya kuɗi su ware can cikin daji ba sai wanda suka sani sai an gayyace ku ku je wurin cikin daji suke koma su rawa duk abin da yasa ake tsoro yanzu saboda masu jam'an mutane ba wai Allah ake jin tsoro ba kuma trapco da ba nan akwai trapco ba nan garin ma me yasa aka daina zuwa tsoron Allah ne yasa aka daina zuwa tsoro ake kada a je wurin su kullo daga sabon birni su jima wanda suka je inda dama nan ne dandalin nan suka mafi ƙarfi to to a je mana ba Allah ya sa aka bari ba ba tsoron Allah bane ya sa ba zuwa trapco ba tsoron Allah ya sa za ka zuwa ba kuma trapco an yi lokacin da da shiga wurin ma ba ka shiga da naira sai ka biya dala sai da dala ake shiga to da ba haka ayi ayi abin da za a yi abin nan ba waɗannan abubuwa dai ga sunan to saboda haka mutane za su yi abu in dai ana neman wani da abin da aka ce yayi saboda duniyar nan shi zai iya na taba gaya muku nan a masallaci malam abubakar ina tsammanin kana nan lokacin da malam muntaka yayi magana na faɗe shi da alkhairi yayi magana yayi wa'azi a masallacin SMC ma ne manta maganar nan yace shi in gaya mai maganar nan akai ba ganin ta ya zaki ba zai yadda ba mutumin da ya zo aka ce wai shi kuɗi sun ƙi tsayawa duk abin da ya rike lalace duk abin da ya rike lalace ya tafi wajen boka boka ya ba shi labari ya ce mashi ai matsalar shi maman shi ce mai farar kafa ka tuna ko ya ce maman shi ce mai farar kafa in dai maman shi na raye to ba zai kuɗi ba ya ce ma bokan me mafita bokan ya ce to in dai za ka iya amma mafita shine a wullata a wulla ta tawaddu in dai tana raye ba za ta kudi ba kudi ba za su zauna ba shi kuma yace to gaskiya shi ita ta riga ta yi rayuwarta ita ta zo ta zama mai stumbling block ta zama mai matsala ta hana shi shi ma ya samu jin daɗin rayuwa gaskiya in dai ita ce matsalan nan a kauda mai ita saboda ya samu kudin shi shi kada ya kada ta zama mai matsala yace a wulla ta din to وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق na uku kenan da kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai da gaskiya da gaskiya ɗaya daga cikin gaskiyar nan shine ya kashe wani shi ma kashe shi ko kuma mabannaci shi ke sa wasu su kashe wasu kawai shi yasa kuka ga ran nan muke magana nan muka ce in aka gano mutane na kashe wasu ko su ke ɗaukar nauyi a rika kashe mutane ba dalilin da zai sa su a ce a masa afuwa a kyale shi wannan bannata ta ci gaba su koyar su koya mana bayan su bannan yaushe za ta iyaka dole a tsatsa na waɗannan masu wannan bannan nan wannan su ne wanda suka yi fasadun a alal ardi saboda haka a kashe su su ma a bata ba su yi banna ba a wajen su zo su ci gaba da banna bannan ba san iyakar ta ba ba a kashe wata rai sai da dalili mun goma mu ce kada ai adalci ba ai adalci wanda yayi shi ma ai masa wanda ya taba shi ma a taba shi wanda ya zunguri wani a zungurai duk abin da mutum ya yi a mai daidai abin da ya yi aljaza'u min jinsil amal kowa a mai daidai yadda ya yi kenan in ya kashe shi ma kashe shi in ya sa a kashe shi ma sa a kashe shi kamar yadda ya ma wasu ya gani da daɗin da daɗi rai duka rai ne kowa ya san zafin nashi sau haka in an taɓa shi mutum shi ma zai ji sai sa shari'a ta ce a yi sai sa rashin barin shari'a ta Allah dama daga nan sai ka buga ne da ita ake ba wanda zai kekare dan ya san ba matsayin da zai kai a ce yayi ma wani shi kuma gale shi ku duba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai mace ce ta dauki dutse ta kwankwata wata aka sa a kwankwace mata kai yadda ta kwankwace ta ita ma kwankwace ta ba gale ta ba a ce saboda kaza ta kwankwace mata kai ita ma kace ita ma kwankwace mata kai ku kalli waɗancan da suka aka ba su tsura kuma su sha nono wanda aka da wajen kiwo suka zazzage suka kwakwale wa mutanen ido suka shakkace masu ido aka kamo su suma aka zo aka ba annabi labari annabi ya ce a ji a kamo su kafin azahar an kamo su to abin da suka yi masu farko sun hana mutanen nan shan ruwa sun hana su ci sun hana su sha suka daure su a rana sannan daga ba su zazzagin kwakwale masu idan su ma a yi masu a daure su a rana a kwantar da su kamar yadda suka yi sannan su ma a caccake masu idanu kamar yadda suka caccake idanun waɗancan sannan ba kana kashe su mutu su ma ba su cikin rana hana su ruwa har su mutu su ma kamar yadda suka yi waɗancan yana ɗaya daga cikin hukuncin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga kafa ba saboda ba shi aka yi mawa ba da shi aka yi mawa sai ya yafe amma sun zalunci wasu sun kwakwale masu idanu sun hana su shan ruwa sun bar su har sun mutu cikin rana su ma a rama kuma da aka rama ka ƙara jin ka an ruwaito wasu sun ƙara yin haka nan to saboda haka waɗanda ke ma mutane ta'addanci su ma a masu a rama ka gani ko za a ci gaba da yi kuma ana buƙatar wanda zai haka wakalin riba hakanan cin riba shi ma haram ne a ci waɗannan duka manyan mubiqat ne wakal malal yatim da cin dukiyar marayu duk an yi magana kan wannan wata walli yawma zahfi da gudu ana aran gama da musulmai da waɗanda ba musulmi mutum shi saboda son ran shi ya gudu ya juya baya wannan in ya juya bayan nan yayi mummunan laifi وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات هكذا ورجن المحسنات waɗanda suke katangaggun mata waɗanda addini suka sani kawai mutane su gan su rika zargin su rika jifa su da maganganu wata ma an mata wazi ta ce waɗannan da kake gani masu hijabin da niqabin nan da za ka ga abin da suke kare bai ci kuma ƙarya take bata ga komai ba ita ma ji ta yi daga wannan ne daga wannan daga wawa zuwa ga gabo zuwa ga la'anan ne saboda haka daga na ka dauko labarin akai ta dauka akai ta dauka sai kowa ya rika aiki da shi har ya kai gan an je kasuwa wata ma ba musulma bace saboda ta bata musulmai sai ta dauki hijabin ta sa da bakar riga yanzu wadanda ke fitowa dukkan titi su tsare da dare wasu kwanci ba musulmai ne masu irin kayan suke ba tunda sun san a cikin masu mabannata akwai musulmai wani shi ya fi so ya dau musulman sai su yote ta yau shiga ta so bakaken ka ita ma ta sa a hanya nan gani a ce a ce musulma ce kuma karshen ta da za ni ƙarya ne yace irin wannan shiga ta shiga kasuwa ta daukan ma mutane kaya daga nan sai a ce mai niqab duk kun ga mai niqabi da sun shigo sai a fara hankali ba hankali ga sunan saboda bata jini ba dole bane ban ce ba za a iya samun bata gari ba ta yi amma kuma dan mutum da yayi abu duka kowa sai yi to amma saboda al'umma ta lalace da za a samu guda ɗaya bata garin wata kila ma ba ma musulma bace ta sa wannan kayan ta shiga ta yi banna to gaba ɗaya sai a taɓa duk musulman duniya ma a ce haka suke a soki kowa a nuna aibin kowa in ka zo ka hantare ka akwai lokacin da wata ɗaliban mu ta gaya mana wata rana cikin mota fa an shiga mota kawai sai wani ya ce bai ga waye shi ba ana duba cikin mota aka ga mai hijabi da niqabi za ka ce a wannan ce ba wanda zai ɗauke ta sai wannan saboda barayi ne to akwai mai zuciya a ciki sai ce a saboda ni mota cike bus ba wanda za a ce sai wannan ya ce to shi ke dan kai direba kulle mota a tada kowa kuma wallahi in ba a ga wayan nan a wurin ta ba kai sai mun maka dan banzan duka akan ƙaryar da kai mata kuma wallahi aka caje ba ita wace duk inda aka ake zakan anan din ba ana aka gani amma da sai ce wannan ce ita tana zaman ta cikin mota amma yace ba wanda zai dauke ta sai wannan saboda barayi ne saboda ta sa hijabi haka fa muka kai kuma mutum idan yayi laifi shi daya sai an soki addinin an soki duk ma masu karantar da addinin sai an soke su yanzu wanda aka kama barawo yayi an robarin aka zuba certificate din shi ya taba yin ABU sai a je a kama vice chancellor na ABU a ce dan danka yayi yayi laifi sai a zagi ABU gaba daya ce ba a taba fitar da na kirki ba saboda an kama dan manza guda daya Allah zani saka fi university yanzu nan wani aka kama barawo yayi sata shikenan sai aka ji kasu sai a je a ce duk dukkan kasu lalatattu ne a kamo ba shi nasala to su suka sa shi eh to sai addini in mutum ɗaya ya laifi shi ke nan kowa ya laifi haka fa ake ma addini a rusa addinin a taba addinin a taba duk masu yin addinin da masu karantar da shi da masu yi ta duk aikin banza ne ake karatu waɗannan malaman duk maganar da suke faɗi maganar banza nan nan nan aka kama wata mata a kasuwa kai ka sa ta je kasuwa ta yi to ku duba yadda ake yi muntahal musiba in an kama mutum ɗaya ya laifi shikenan kowa ya laifi da wanda suka da ruwa da wanda ba su da ruwa duk sun yi laifi amma sai a zo yanzu aka je university aka kamo wani barawo ko aka kamo dan fashi a hanya ya faɗi university da yayi shi kenan sai a ce to aje duk ɗan makarantar da ke da certificate ɗin makarantar nan sun yi laifi sannan kuma a kamo vice chancellor a ce shi ma ya laifi shi ya sa shi to sai addini saboda haka haka ake yi saboda haka dole mu gane addinin nan dole ne yana shan duka ta ko ina ko ta ina malam in ka rike shi wannan shi zai sa mu gane maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zamani zai yi wanda ya rike addinin nan kaman yayi rikon garwakin wuta hannu kaman ka damki garwashi to shine wannan saboda haka jifan waɗannan mummunan magana ne ba shi da kyau suna daga cikin abubuwa dai masu halakarwa gashi tan wannan muttafaqun alaihi hadisin al-bukhari wa muslim al-bukhari ya ruwaito shi muttafaqun alaihi al-bukhari ya kawo shi cikin kitabul wasaya babu qaulillahi ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci inma ya'kuluna fi butunihim naran ba abinda suke ci a cikin su face wuta kawai suke ci suna cin wuta wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu za su shiga cikin wuta mai tsananin kuna Allah ka tsare mu wannan dai shine abin nan ne istihadi ne da ma sauran dukkan su akwai dalilai wa muslim shi ma muslim shine akai sa an kace sun ittifaqi akai shi bukhari da muslim sun ittifaqi shi amma imam muslim ya fitar da shi cikin kitabul iman babu bayanul kaba'ir wa akbaruha cikin wannan magana na'am saboda haka wannan shine dai abinda aka ce wa khulifa ay fi haddil kabira malamai sun yi sabani wai ita babban zunubi ya iyakar shi take iyakan kololuwansa iyakarsa menene wa fi adadi alkaba'ir sannan kuma suka zo suka ce a iyakar kabira guda nawa ne wani abu ne wani zunubi ne za a ce mai kabira ɗaya kenan sannan kuma kabira sun kai nawa nawa ne manyan zunuban tun da nan kun ga an ce ishtanibu sab'al mubiqat to bakwai ne iyakar su koko daga ciki dai akwai bakwai ina fata an gane kamar yadda aka ce ne Allah yana da sunaye waɗanda suke ɗari ba ɗaya daga cikin sunayen nan ɗari ba ɗaya duk wanda ya tsare su ya kiyaye abun nan ɗin su ya kiyaye gashi nan ga sakamako to ai ba su iyakar sunayen Allah kenan ba ba ɗari ba ɗaya bane iyakar su a'a suna da yawa amma dai wannan ɗari ba ɗayan su aka kawo cewa wanda ya tsare su ga akwai sauran wanda ba mu ma sani ba ya fito go to wannan su kabiran nan kika kabira duka dole ne an san iyakarsu ko ko ba san iyakarsu ba malamai sun yi sabani a wannan sabani mai yawa zaka gan su nan ci abun nan ba eh abun nan ba a cikin wancan tambihul ghafilin ana ta jero su ko sannan kuma a cikin ya sunan littafin nan namu jawazi abun nan ne eh al jawazi ko eh eh na wane ne ma yi shi na manta su mujalladi biyu shi ma duk wannan manyan zunuban ya ta kawo wa yace na son dubo shi da zuwan namanta amma za ka ga yayi maganan duka waɗannan zunuban suna da yawa an tattara su an kawo da yawa to shin ya za ya gane su wasu suka ce innaha arba wasu suka ce hudu ne wa qila sab'un wasu suka ce bakwai ne a kai dai baka gani wa qila tis'un wasu suka ce tara ne waƙila ihda ashar wasu suka ce goma sha ɗaya ne waƙila saba'un to shine naka suka ce kudu wasu suka ce saba'in waƙila inna rajulan qala libna abbas radiyallahu anhuma wasu suka ce a'a wani mutum ai ya tambayi abdullahi dan abbas wata rana yace kamil kaba'ir wai zunuban nan manya manyan su nawa ne asaba'un hiya bakwai ne kamar yadda wasu kaga kenan ya ji wasu na ce bakwai ne ko shin bakwai din ne bakwai ne tunda can an ce bakwai a nisanci bakwai qala ila sab'i mi'atin aqrabu minha ila sab'i yace kai wannan zanuban sun fi kusa da a ce ɗari bakwai ne akan a ce bakwai sun kai wajen ɗari bakwai wasu mata su kai ɗari takwas ghairu annahu la kabirata ma al-istighfar sai dai abinda aka tabbatar babu wani babban zunubi muddin mutun ya tuba in dai an yi aka tuba to ya ya goge wala saghirata ma al-israr kuma ba karami in an toge ba tuba ba wanda kake gani karami in baka tuba ba ya zama babba babba ko in an yi tuba ta gaskiya sai koma babu ma ya fito wannan magana ita ma tana nan cikin jami'ul bayan an ta'wil ayil qur'an lit tabari shi rakam gashi nan juz'i na takwas a wannan shafi na 245 zuwa rakami na 920 daidai ko juz'i na bakwai ko a wannan kai انظر الاقوال في عدد الكبائر لهذا المرجع انا كدوبا كغني والفتح لابن حجر فيما تشوف فتح الباري ده اني magana juz'i na 12 shi kuma namba na 183 a shafi ko hadisi kadiba dai nan waɗannan littattafan za iya ganin wannan maganganun da aka yi dan komai yana da kyau a ce ga inda aka samu shi wasawab abin da yake shine daidai dai annal kaba'ira lam tudbab bi ajin shi zunuban nan waɗannan zunuban inji malam yace abin da yake daidai kaga zunuban nan da ake magana ba iyakance su ba ce ga iyaka adadin su a ce an san iyaka adadin su ya danganta ga irin abin da aka jingina ga zunubin na narko shi zai nuna babba ne ko karami ina fata an gane an gane wanda nace to da aka magana iyakar su ba su za a iya kallo dan suna da yawa akwai ma wanda ma da ba a san shi ba za a zo yanzu a yi zunubai yanzu akwai waɗanda mutanen da ma ba su san su ba laifuffuka akwai wanda na da ba su ma san su ba amma yanzu ana yi tunda ni dai ban taba karantowa ba a ce mutanen da har suna yanka dan adam su sha jini su ci gaban su gabobin su gasa kwa ko ne karanta sannan kuma ka ruwaito kai ka karanto a can magabata a ce ma mutum zai iya ba da uwar da ta haifai saboda ba shi kuɗi ko akwai wanda ya karanta ni ne ban karanta ba ni ilimi na kaɗan ne amma dai ni ban karanta wannan ba ban ji kuma wajen malaman mu ba gabanin wannan a ce an yi waɗanda za su ɗauku wadda ta haife su su ba da ba su kuɗi ni ban ji ba na? to to kaji ba to kaji ma to eh to alade ne kadai ke yin haka ke dabba wai ku ji har yace akwai wanda ma ya tara da uwar shi to mu ba mu kun ba alade ba alade ma a yana daga cikin cikin hikimomin da aka ce ma kada a ci alade aka ce ita ce dabba khabisa akbasul khabitha mun karanta cikin wannan littafin da muka yi na nidaatul qur'an abun nan ko aka ce dab alade daga cikin aibin sa shine dabbar da tafi muni mafi khabith tunda ita ba ta bambancewa da iyarta da uwar da kowa duk matan shi ne shi kuma sannan shi ya ma fi jin dadin kwato kwato bayan gida abinda dan adam ya zubar da mushe da shi alade shine mafi dadin abincinsa to sau da kaga ai ta karantar da mutane sai sa wani ya tashi munana mutane akan lalacewa su sai ce mutane ne sun koma kaman alade ne karata ya mai sarka karata ya mai zinariya zaka hana shi shiga kwata in ya sa zinariyar ne yake zuwa kwata da ita to mutane suka koma haka ya ka gani sun koma kaman alade ne a karata ya mai zinariya a wuya sai ka hana shi shiga kwata da wannan zinariya ya san kanta ya san amfaninta to haka waɗanda ba ruwansu da addini suke in ka kwana nuna masu addinin nan kana nuna masu mahimmancin su fahimci addinin nan su aiki da shi yadda ka san karata ya ma'alade zinariya nan ran na gaya muku na a ofis wani ake jayayya ba na ma maimaita magana ba ta da daɗi ne ma ce sa amma tun da an riga an faɗi waccan ta ma ishe mu kawai wanda za a ce saboda wani abu da zai nema na duniya da uwar shi ma zai tara kuma ya yarda shine mahadi kuma yadda aka tambaye yayayi yace zuwa ya sa kaci suka danne mai ita yasa shi kuma yasa face mask ya rufe fuska ya kama boka shi bokan da ya tambaye yace mai lalle kai kokari aka ce da aka kwana uku bokan sa ya guduma yace wannan ya fi shi iskanci in aka zo bai samu wannan matsayin ba to shi zai sa ai balangu da shi ne shi balango mun karanta wannan sannan kun mun karanta gabanin nan cewa matasa kuma musulmi wanda yake musulmi a ce maka wai in za a kama azumi su fito su bakin ciki su ce za a daura oga in kuma an gama azumi su fito su buga ganga suna yawo kan titi suna murna har da uniform su dinka kaya su sa suna murna suna ta oga ya dawo oga ya dawo an yi wancan tabani mun karanta wannan data mun san wannan to auna fa yanzu musulmai ne ke yin wannan ba wani wuri ba yanzu wannan hukuma ne tace su yi koko wani abun nan ne ke sa wani abun duk in an mana ma mu ne muka jawo shi mu ne ummul khaba'is to kuma mutane sun je duk inda suka je hukumar mutanen sun fi masu tsaron ma yawa sun fi hukum to duk inda aka je hukuma ma to ina ranta da wannan za su je cikin mutane su bai idan ta ga za su yi mutane banna amma za a fara azumi musulmi su taru su ce wai su suna bakin ciki saboda yau za a kulla oga suna bakin ciki suna yawo suna ihu suna ta wayo za a kulla oga oga zai tafi firzis saboda an gaya mana in azumi ya zo ana kulle shaidanu a daure su a tsare su a buɗe kofofin aljanna a kulle kofofin wuta su ba suna bakin ciki da wannan dan haka suna bakin ciki an kulle oga sannan in in aka gama azumi kuma su fito suna murna da an ce sarki musulmi ya sanar gobe sallah su fito suna ihu suna murna cewa oga ya dawo naka za su je su tarbo shi ya dawo an kulle shi to amma ba wani abu bane ba ko tun da dai ya fito fili akwai masu bautar shedan har barka da sallah suka mai wata sallah nan mun zo mun nuna nan kun gani kasu nan ba wai har da wasu sun je Saudiya daga can jikin Ka'aba suka aiko masa shedan da sakon barka da sallah ba an nuna ba kun gani to saka abu ne ba ba ko ba tunda akwai masu bautar shedan kau aka ga shi din suke mawa waɗannan su ma sai dai wata kila wasu suna yi ne ala basira wasu kuma ba su ma san me suke ba kawai to saboda haka wannan shine wasawabu shine wannan wa annaha kullu dhanbin tarattaba alayhi haddun fi dunya duk wani laifi da aka ce an faɗi haddin sa aka ce za a yi ma mutum hukunci a nan duniya akwai haddi akai to ya nuna babban zunubi in ba haka ba za a sa haddi akan shi ba aw tuwa'ida alayhi bin nar ko ko aka ce mai yin haka dan wuta ne aka ce wanda ke aikata haka Allah zai sa shi wuta wannan ɗan wuta ne masu kaza awil la'ana ko aka ce duk wanda ke aikata wannan Allah ya tsine masa ko manzon Allah ya tsine ma masu yin kaza to wannan ya nuna laifin nan babba ne awil ghadab ko aka ce masu yin kaza Allah na fushi da su ko Allah ya yi fushi da masu yin kaza ko Allah ba zai kalle su ba ranar kiyama saboda haka wannan shi ke nuna cewa zunubin nan babba ne awal uquba ko aka ce wanda diye haka to Allah sai yayi masa azaba sai yayi masa kaza ya nuna laifin nan babba ne aw nafiyu imanin ko ko aka ce la imana liman kaza kamar yadda aka ce la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana ya nuna wannan laifin babba ne ya fito ko ko kuma wa ma lam yurattab alayhi haddun fid dunya wala wa'idun fil akhirah fa huwa saghira to daga nan ne za a tantance wanda ba a faɗi abin da za a yi mai shi ba ba a ce in yayi a mai hukunci ba kamar wanda za a ce in ya sha giya mai bulala kaza ko wanda ya zina a mai kaza ko wanda ya kazafi ma mu'mina ga abin da za a yi masa wanda ya jefi mutum da mummuna abu ga abin da za a yi masa ba an faɗi waɗannan ba su ne kabira ko to wanda ba a faɗi abin da za a yi mai ba aka yi shuru aka ce ba kyau ko annabi ya hana kaza annabi ya ce kada ai kaza amma ba a faɗi abin da za a to sai a ce nan ne ake bambance girman su laifin duka laifi ne amma dai da wancan za a gane wancan ya wannan girma ya fito ya fito go wala wa'idun fil akhirah ba a ce ga abin da za a yi mai a lahira ba sai dai a ce bai da kyau amma ba a ce ga abin da za a yi ma wanda ya fita ya fada ba yayi ba kamar yanzu wancan da aka ce yin cin nama mutane da aka ce wailun li kulli humazatin lumaza ka ce ba karamin ka ce ba babba bane gashi kan tashin farko kyacewa aka yi wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kaga ka ce wannan ba babba bane to haka sun fito waɗannan a fili ne saboda kyacewar da aka ce za a yi masu to wannan shine saboda haka daga nan za a gane zubban ya ne walakin qad takunu sagha'ir min al-kaba'ir li asbabin sai dai kuma karamin zunubi yakan girme ko ba babba ta dalilin waɗannan duk da ba ambaci kacewa ba ba ambaci abu ba ana ganin shi a karami to karamin yana iya yin toho da can yana dan karami yanzu ya toho ya toho ya toho har ya girma ya zama babba ta dalilai kaza ga sunan kaman guda nawa kaman guda biyar dalilan nan waɗannan suna iya sa karamin zunubi ya koma babba kamar dai wani mawaki da ya magana ya ce karamin magana ta zama babba to karamin zunubin ya zo babba akwai dalilai da zai sa haka nan minha daga ciki al-israr wal mudawamatu alai shi dewa mutum ya doge akan zunubin ba tuba ba yana yi yana yi a gaya masa ba kyau amma ya ki canzawa bai canza ba bai tuba ba yana ta yi yana ta maimaita shi komin yake karami zai girma ya koma babba kama fi qaul ibn abbas radiyallahu anhuma kama yanda yazo cikin magana abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace la kabirata ma'al istighfar babu zunubi babba matuka ana istighfari za a yi ta tuba ana yi an tuba saboda haka sai abun nan ma akwai can da makaranta hadisul kursi ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ku waɗanda suke wato bayina innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar kuna yin zunubi kuna laifuka dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'an ni kuma ina gafarta zunubai gaba ɗaya fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum ni kuma in gafarta muku ina fata an gane kare kenan akwai tuba babban abu ce shi yasa mutum aka ce in yana sallah kullum kana addu'o'inka daga cikin addu'o'in da zaka rika yi ka rika roƙon abubuwa kusan guda uku ko hudu na farko kana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wato abun nan sabati akan addinin nan istiqama kenan Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atika ko ila ta'atika sannan bayan haka nan kuma ka dawo ka ce to shikenan yanzu kuma kana neman ya gafarta ma kuma abubuwan da kai sannan ya baka taubatan nasuha ya baka tuba wato abun nan ba tuba ta gaskiya qabla al-maut Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhatan qabla al-maut ka roki wannan sannan kuma kana roƙon Allah ya baka husnul khatima husnul khatima نسأل الله حسنها بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه saboda haka kullum waɗannan mutum ya rika roƙonsu abin nan an mun faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi wanda shine aka gafarta ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yana cewa Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya Allahumma ighfirli warhamni wa wa tub alayya saboda haka abin nan mane ina ne ina ne ko eh nabi annabi shine istisrarul ma'siya wa tiqaruha rena zunubi mutum ya ganin zunubin nan dan karami ne yana ganin ba komai bane yana ganin shi babban laifi ne mutum yana yi amma yana jin ba komai bane a ransa yana ganin ba damuwa aji yana ji ba wani abu bane to shi ma wannan laifi ne bayan shine abin da zai sa laifin yana karami ya koma babba fa na Aisha radiyallahu anha qalat qala rasul qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ya Aisha iyyaki wa muhaqqiratil a'mali fa inna laha min Allah taliban yace ya ce wato Aisha ummul mu'minin ina yi maki kashedi da rena mai ayyuka na zunubi ki rika ganin wasu ayyuka kaman kanana ne fa inna laha min Allah taliban akwai mai neman su wanda aka sa shi kiyaye ya tsare su wanda zai ce ina kin aikata kaza kin aikata kaza wanda Allah ya ajiye yana kulawa da wadannan da aka ki kiyaye su ya fito ko wa an sa'al bin sa'd radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyakum wa muhaqqiratiz dhunub yace ine maku kashedi da rena zunubai ku rika ganin su yan kanana ne ai ka kaumin yace shi wannan abin da kuke yi shi bari a baku misalin sa ka kaumin nazalu bi watani wadi bi batani wadi kamar mutane ne waɗanda suka fiya da zango a tsakanin duwatsu sun tafiya sun kai daji sai suka je tsakanin duwatsu suka aje kayan suka yada zango to tunda an je cikin daji dajin nan tsakanin duwatsu ruwa na bi ta nan ruwa na bi ta nan ga ciyawa ga komi ga anya da zango an gaji da tafiya yanzu dole akwai sanyi bayan akwai sanyi akwai bukata a dumama jiki a dan dafa wani abu kuma a ciko in ana tafi da wani guzuri kowa su dumama nasu in ma dabba ce za a kamo a kamo a gasa ai ana bukatar wuta sai shugaban tafiya ya ce to kowa ya je ya ɗebo itace gwargwadon abin da zai ɗebo wannan ya je ya ɗebo kirarensa wannan ya je ya ɗebo kirarensa wannan shi ma ya je ya ɗebo wannan ya je ya ɗebo duka aka taru aka haɗa wuri ɗaya ina ka kunna wuta ya kace ganin wutar za ta zama a wannan ya ɗebo an aje wannan ya ɗebo wanda za a ba misalin nan wanda suke makarantar allo lokacin da ake cewa aje kowa ya yi karan karan karatu ya yi karma ya je ya ɗebo nashi in ya ɗebo ya ɗebo ya ɗebo ana so a kwana karatu dama me za a saba kowa sai yayo ba ayo a tara him ai ta zubawa ya ka gani ba za a kwana zanne ba eh to ya ka gani in an tara da yawa za ka ga wuta ta zama mudrima an kura ta sosai haske ya kai nesa ba daga wani wuri ma na hange balle a ce yau waɗannan manya-manyan gardawa nan sun ce yau ba bacci kowa sai ya yi aiki ba ma malam bacci kaɗai malam na canzan na shi ma ya zauna wani wuri yana ta yin karatun ma da ka sannan yau ba magana a mai mai abiya ba ne ko aiwata so ake aitai kawai har gobe malam na yi kai kai bacci waɗannan gargawan gogaggun nan na tsaye da wasu santara santaran bu lala kai bacci su tirkawa a sa ka sai kayo kara kai uku kai cikin daren ka je tun da bacci kake ji je kayo kara cikin daji matsayacin ba sa baka ka damko bacci ji ma shi to kai bacci ka fara bacci a tura ka kara kai kadai da an tura ku da yawa yanzu kai kayi bacci an tura kai kadai sai kayo kai uku kaga tunda bacci za kai kayo kai uku kafin ka gama kai uku gari ya waye ba shikenan mai maganin ka kuma lokacin da gaske ake an san me ake yi ba kai saka ce ba za ka ba ko ka tafi ka kidawa ka tafi ka kidawa ka gani na eh shi bai jin dumin ba eh eh a je ka sai yadda ake ai duk rena ka yanzu ne abu yayi kawai abu ya lalace shi yasa kuma abun ba albarka saboda mutum bai ma san me yake ba kawai ana yin abun nan ne kaje ran ya fadi yace ko kuma in lokacin sanyi ne wato aka zo kana wannan sai kai a ware ka gefe ko ma gefe kaga ka zama dama aboki shedan saboda haka tunda shedan din yake so ya saka bacci ku je can ku abota ku koma gefe kaga in sanyin nan ya buge ka mutum ya dabara ya ja ɗan rigar shi ya jawo ta ya rufe kawawu ya ji duk da haka zasu ya kunne an tare shi daga jikin wuta gobe ma kai bacci eh to to shi ma da ba Eh? Eh. In ya saka mutum wata. Ah, dai ne kun zari. gani malam bashir ya ce ko a saka ka debo karan kuma in ka zuba da yawa ka ce ba bacci kake mutu zuba da yawa eh za a yi hutu go eh tun da gobe alhamis za a huta kaji kai likita kai baka san wannan mago kiri sai allura to wannan dai shine saboda haka ba a wasa karatu ba ba abun wasa bane karatu da abun nan bane wani babban malami yana bada labari wata rana ba zan faɗi sunan shi ba amma dai maganan da ya faɗa akwai darasi a ciki yana magana ne wani ya je wurin shi yace yana so ya kai dan shi makaranta wata makaranta ce ce to shi abin da zai ya bashi kwana uku shi abin da yake tsoro kada a kai shi dai ya zama makarantar nan ta kwana ce yace kada a zo babu aqida babu kaza babu abun nan ba bayan ya bincika ya gama sai yace nayi tunani na kuma bincika kana iya kai shi sai yace masu yace kaga ilimi da kake gani ba wasa bane kowane iri ne ma ba wai sai maganan ilimin addini ba ba wasa bane duk wanda ka ganshi da karatun shi kamar yadda muka misali ne je in kaga yaro a cikin gida yana tafiya yayi wayo har an yaye shi ya fara magana kakka so ka ji wahalar da uwar shi ta sha kafin ya zaba ka kaga dai zaka yi yanzu abin sha'awa amma in kaga yadda maman shi ta sha wahala in ba dan ana tunanin da dabi'a Allah ya sa mai dan adam ya so ƴaƴan shi ba dabbobi ma su so ƴaƴan shi wani yaron in ya mafi ya damu mutane a lokacin da ba dan fa'alu ba da ake fatan nan gaba zai iya zama wani abu wallahi yana karamin nan ya fitne ku sai ku ji kaman ku je wanda shi haka ne ko sai sa waɗanda ba su da imani wanda su iyakar duniya kawai suka sani in suka gano kai su yadda shi to amma mu an nuna mana ba manufan mu duniya ba manufan mu lahira ne yaran nan baka san me jiki ba babban abu ya zama mutumin kirki ya taima adda kana raye ne ma adda ka mutu ne ma adda to saboda kaga kaga kaga abun nan ne dan haka sai ya ce su a gidansu da suka tashi yace su biyu ne babansu ya haifa kuma babansu mai wadata ne sosai sai yanke shawara lokacin nan shi ba zai sa yaran shi makarantar boko ba sai sun haddace Qur'ani ya dauke su ya kai su makaranta ta kai su can Maiduguri karshe karshe ya kai su ya kai su gidan wani malami babban malami ne ya ce lokacin da aka kai su a gidan nan an kai su suna sanye da kaftani har da irin kuffan nan da ake ɗorawa sama aka aka je da su gida shi da yayin shi su biyu aka kai su gidan nan suka kalli yara suka ga yadda suke a gidan nan suka ga yadda suke kawai malam baban su ya ce shi kenan na baka amana sun ce yaran nan su da abin da muke so ɗan gata ne amma ba gata ba ce sun iya masu kuɗi za su iya gada za su iya komi amma na yi tunanin in ba su samu wannan littafin ba Allah zai tambaye ni game da su duk abin da zan masu in ba su iya Qur'anin nan ba na ci amana su so da aka shesa baban son su bane ina son su amma na fi son su samu abin nan da ya fi kowane ya ba su suna kuka malam malamin nan ya ce haka za ku yi hakuri don ma akwai irin ku ya ce a shiga da su gida a kai su wajen uwar gida abin nan ma a nuna su aka nuna su da akwatin su kai su kai kaji nan take ya sa suka cire waɗannan kayan duka aka samu wasu aka samu su ya ce sai da suka yi shekara naman su adadin shekarar da ya ce ba su gaba wannan ba bai ƙara zuba abin nan kawai sai karatun nan illa iyaka su bambancin su sun sa da abin nan ana ba su dan abin da za su rika za a rike masu hidima malami a dan ba da abin da za a rike masu wanda shine asalin abin da muke magana ba karatun ne bai da kyau ba ai tsari malam ya ce a cikin wannan lokacin yana ana karatun nan wata kazuwa ta fito mai da kazuwa da wane ne da kirki da ya ce haka da daddare bai iya bacci haka dai haka nan ya ce sadda ya kai shekara sha biyu ya haddace ƙwa'an ya iya ya gama sai da suka yi wannan aka dawo da su ya ce yanzu duk sanda ya tuna da wannan in ya tuna da yadda ya suka rabu da babansu wajen wannan abin nan ne ya ce wallahi shi a lokacin shi ne karami har ya fara manta fuskan mamansu da babansu ma saboda take wanda ya bai gansu ba amma yanzu idan ya tuno da qur'anin da ya samu da Allah ya bashi abin nan ba abin da yake ma iyayen nan banda da sha da iyayen nan ba su yi haka ba fa da shi ma kuma ba ka gane zafin jahilci sai radda kai kai karatun ka gano yanzu da iyayenka sun baka ka zama irin jahilin nan da ya zaka yi kuna gane abin da nake nufi duk abin da kaga baka san shi ba baka iya kara yanzu yau a ce ka kaddara a yanzu yadda muke dinnan a ce yau dinnan iyayenka ba sa ka makaranta baka iya karatu da rubutu ba me bambancin ka da rago baka iya karanta in ka gani komai baka iya karanta sannan kuma baka iya rubuta baka iya rubutu baka iya karanta to me bambancin mutum yanzu ka kalli fa saboda wannan hikiman kawai yana daga cikin manyan hikiman da mutum zai tuno ko ba ma sai an magana wai in an magana addini wannan kankat kenan to amma ka gani iman kawai ka karanta ka rubuta wallahi ni'iman nan babba ce saboda yanzu in kana nan zannatin nan na sha bada misalin nan in kana son yanzu ka isar da wani sako ba sai ka yi magana ba kana iya yanzu rubutu ka rubuta ba dan ma an hana rike waya ko amma da mutum yanzu ya dau waya shi kawai ya rubuta ya ce a saman ruwan wanka gani nan zuwa mun kusa tashi magana kai in sakon ya kai can za a yi ko ba za a yi ba ta gani ko ba ta gani ba in ita kamar tunkiya take wa za ka yi rubutun saboda haka kaga daga cikin ni'imar nan kai kai amfani da ni'imar ka isar da sako wani wuri wani ma ya amfana da wannan abun a biya ma bukata ta dalilin wannan kai rubutu rubutun nan ya wakilce ka ko baka nan kai ma in ana so a yo ma rubutun ya wakilci yanzu nan sai kai rubutu daga nan yanzu ya kai Australia ka isar da sako wurin wanda ke can shi ma yanzu sai ya maka sako daga can ya iso nan yanzu nan ya iso kuma ka karanta in ka karanta ka ji abin yayi ma kau in bai ma baka ƙara ba da ansa ya koma wurin sa in baka iya karatu da rubutu ba za kai komi ne wani zai ma to mutumin da bai iya karatu da rubutu ba ya gano yanzu bai iya karantawa bai iya rubutu kuma iyayen shi ne ba su yi ne haka ba yana jin daɗi ko bai fito ya zage su ba a ran shi yana jin daɗi cewa iya shi ya kwatanta kanshi da wanda ya iya wanda ya iya karatun da rubutu shi iyayen shi ne suka taimakai yayi shi iyayen shi ba su taimakai ba sun zama daidai ku gane maganar nan ya jama'a bil lafafa to balle kuma za a maganar ni'ima addini ya zama na tattar dalilin addinin mahaifinka ya auro musulma daga gidan musulmi shi musulmi ita musulma ka tashi kawai ka gaji musulunci ba sai da aka sha wuya ba aka haife ka cikin addini kana sha la ilaha illallah kan na gaya muku na ce muku wani ya musulunta aka tambaye menene yanzu yake so Allah ya mai yace yana burin ina ma da zai samu baban shi da maman shi a ce su ce la ilaha illallah saboda bai taso ciki ba amma mu muna ciki ba ma ma gane ma ni'imar da aka yi wala wannan kadai babanka in bai taɓa ma komi ba yayi dalilin kai dalilin shi ne ka zama musulmi ka ga mai ma komi ta dalilin mahaifinka ne mahaifiyarka dalilin su biyu ka zama musulmi wallahi an ga mai ma komi in duk duniya ba su taɓa ma komi ba sai wannan yayi ta tamamu ba za mu gane ba wannan shine babban abin da ya kamata mu rika sawa a zuciya muna jin ni'imomin da Allah tabaraka wataala ya mana dan haka sai mu nisanci abin da bai so tunda gagata an mana babu iyaka ina fata an gane to wannan shine aka ce mutanen nan su dauko itacen nan hatta an baju ai kubzatahum har suka gasa wainarsu suna so su ci wainan su ga wainan su ta bushe ko wainan su ta yi karfi sai suka tattara ta suka sa kuma wannan nake gaya mana wallahi bisaraha idan yau kana da kwabanka da zai kare na ƙarshe ka mutu ka bar ƴaƴanka babu komi ta sa hanyar da za su gane addini su gane karatu su iya gurgurdan hali ba dole ne koya zama malami ba dan kana malami ba dole ne dan ka sai duk sun zama malami ba ai mun gani mutum zai zo yana da ƴaƴa da yawa malami guda ɗaya cikin ƴaƴan in ma Allah bai ga dama ba babu ba wani abu bane da zaka zarge annabin Allah an ya zo da ƴaƴansa ciki wani bai mai musuluncin ba wani matar shi ba ta yi ba duk wannan Allah yana ba mu Qur'ani ne dan mu gane saboda mu iya abin da zamu iya yi sauran abu fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ku ji tsoron Allah iyakan gwargwado ku ji abin da ake ga muku kuma ku da amma ba dole bane dan dan kai kai kowa sai ya kyauta ce daga Allah ko a makaranta da da ake zuwa karatun ai ana yi a tara yara sun kai ɗari amma waɗanda za su haddace Qur'anin ba su fi goma ba a wannan ɗiban kuma suna karatun wani ba wai ba hadisi bane yana yin iyayen su Allah bai kaddara masa zai abin nan ba shi yayin kama zai samu haka amrun mumkin yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misali wa daraba Allahu matalan alladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kadata tahta abadaini min ibadina fa khanatahuma wa lam yughniya anhuma min Allah shay'a wa daraba Allahu matalan alladhina amanu imra'ata fir'aun kashina to can kuma nu annabi nuhu ga dan shi ma banda ma matar tashi ba ga dan shi shi ma annabi lot ga ƴaƴansa guda biyu ba su riba to da haka zai iya yiwuwa kai iyayen ka ba ka ba abun nan ba amma kai iyayen ka ka sa suka ce abin da nake so ban ce ku yi man noma musamman muna ba ba ce ku yi mana noma ba ba mu ce ku yi mana wanki ba ba mu ce ku yi mana kaza ba abin da muke so ku je makaranta ku yi karatu gwargwadon hali kowa ya yi ta kowane bangare ka yi wannan ka yi wannan kowane ka yi in aka yi ta tafiya aka gane mutum bai gane wannan sai wancan a sakai a koya mai iya abin da zai iya koyo a iya nan a rubuta shi shikenan amma ya ka abin da za a masa amma dai yau ina jin tausayin kaina kuma ina jin tausayin kowa a ce yau ka tsufa ko ka mutu dan ka zo ya ce baba ya cuce mu dan saboda bai nuna mana addini ba baka sa su ba baka nuna masa baka nuna masa addini yana da wani abu ba sai radda yazo ya gano da kanshi ya gane yanzu addinin nan haka yake da dadi amma baban mu ya nuna mana duniya kawai ba lahira ba komi kuma ba ma samun haka yanzu wasu sai kai sai sai wallahi yayi mu suka cuce ni sai iya ba kuma yanzu abin nan ya ta san mabban bacin lalacewa yanzu nan duka waɗanda suka girman nan cikin ku zaka gani mutum ko da ba ruwan shi da karatu ba ruwan shi da wani abu da ya dawo ran da yazo yace zai fara karatun nan ya an nuna mai littafin ya dauka sai ga shi ya iya baki ya iya karantawa da dama sai ga ya iya haka ne ko ba ka bane to yaran yanzu da suke tasowa kuna ganin haka za su yi ba su iya ba ba su iya bakin makarantar da ake sa su makaranta ce yawo suke zuwa ba su iya ba ba su iya hada baki ba su iya komai ba yaro zai shekara goma yana zuwa makaranta wallahi bai iya baki ba saboda kowa ya yi ma'amari rikon su kai na kashi iyayen ba su damu ba shi ko malamai baka mariya yana karantar da yaro an yi wata shida ɗari biyu ka kasa biya amma makarantar boko kariya na gaya muku akwai lokacin da aka zo makarantar mutum 'ya'yan shi na makarantar boko 'ya'yan shi na islamiyya amma ya biya ta boko duka ta islamiyya kuma shekara ɗaya bai biya ba kuma abin nan ne mutum yana ci yana sha shin nan karatun ka karantar da yaron kai ga hana abin da ya tantanta ya fi mahimmanci fiye da ciyarwar da kake ganin kana mai ba ba ilimi ba komai ba amfani to yanzu ko ran nan da muka je muka yi miki in ba dan Allah ya sa muka muka muka tsaya muka yi tunani wani yaro da an cuce kenan saboda an zo yanzu zai rubuta jaraba wannan ta JS zai yi amma baban shi tun daga shekara yanzu tun daga first term second term ko kwabo bai bada ba bai biya bai abin nan ba haka zo aka ce to yaran nan yanzu za su je SS in an gama yanzu in ya jaraba wannan ba dole ne su ci gaba da dawowa ba tunda sun san ana bin su bashi zai iya zama ya su tafi abin nan ba dan haka shi yaran sai ce shi abin da yake gani kawai mutumin na akwai nau'in sakaci kada ma a bari yaran nan ya jaraba shi su shawaran su shine sun yanke shawara da shi da abin nan a hana shi ba shi kenan ba wata daman da zai samu ya jaraba tunda ba su biya komai ba aka zauna aka yi tunani aka ce to mu yanzu ba baban muke kallo ba abinda muke kallo dan saboda haka akan haka dan kada dan nan ya cutu a bashe jaraba tunda baban ma har ya zo ya alkawari ya ce zai yi kuma yana cika alkawari a kyale shi dai ko ma dai menene kada yaron nan shine ma Allah shayi aka ce ko ma menene kada yaron nan ta dalilin haka shi ya cutu idan yaro ya samu irin wannan matsalan a yanzu gani zai yi al'umman da yake ciki ba su taba taimakon shi ba saboda haka ba abun nan bane muna ga mana ne yanda yanzu akwai daliba nan daliba ce akwai yayanta nan ta samu makaranta jami'a ta samu ummul ta samu makaranta makarantar nan aka bata da ka'idan mamlaka Saudiya idan suka ba dalibi a makaranta da da kan suke turo ma suke da tafi to amma saboda halin mutanen mu sai suka ce sun canza tsari shine wanda ya samu makaranta yayin yanda zai yi ya tafi ya sai tiket din shi da kanshi ai komai in ya je can duk ijra'at da yayi yana zuwa can za su biya aka zo yarinya nan ta samu kudin da za ta tafi ta rasa yadda za a yi ta tafi ta zauna sai ta kuka baban ta yazo yayi magana na ji maganar nan dai abun nan na koma na yi tunani na ce yarinyar nan in ba mu taimake ta taimaka makarantar nan ba abin da ta nema in ka rubuta talab wani lokaci sai a shekara biyar baka ji komai ba sannan Allah ya sa an zo kanka an dauke ka kuma in ka in baka dauka wannan ba ko dai wata ran in ka kara ka samu ko kuma a abada kai shekara biyar da rubuta dalal ka kara zuwa ka kara rubuta an kara yin shekara biyar yanzu su akan shekarun ka shekara nawa akai shekara goma to sannan kuma shekarun ka sun wuce kenan saboda haka ba za su dauke ka ba kuma shekarun ka sun yi nisa muka zauna na ce abin da ya kamata mu taimake ta samu ta taimaka a takaice dai tana can to inda yanzu ba a taimake ta ba kana ganin za ka ci al'umma sun taba taimakon ta ba taimake ta ba to saboda haka haka abubuwa suke dole ne mutum ya rika gane abin da iyayen su kai mai kuma kada kai ta tunanin kawai wai kai ka tara kuɗi ka bar iyayenka da sai ƴaƴanka da su shine babban kai masa wani abu wallahi a garin na akwai wanda sai da aka hana shi sayan gida saboda saboda ƴaƴan shi aka ce ya daina saye biya sai garin ya ce shi saboda bai so ƴaƴan shi ya zo ya mutu ya basu basu da gida ko ya basu cikin talauci a cikin yanzu ba talakawa akwai waɗanda basu da gidan to mu bashi nan so da haka mutum ya rika gode ma Allah tabaraka wataala kada kai ta neman wani abu wurin iyayenka sun riga sun ga mai makoni da Allah ya sa ta dalilin suka zama musulmi kai kuma yanzu kai ne ka dage kai ta iya kokarin abin da zaka yi kuma sannan kai ta kokarin saka masu iya abin da zaka iya to waɗannan mutane sun taru aka tunda sun tara wuta wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo yanzu zai isa su gasa waina su ko ba zai isa ba wa inna muhaqqiratiz dhunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu yace kuma waɗannan zunuban da kuke gani kananan nan mutane na rena su duk wanda aka damki mutum da shi sai ya halaka shi dan haka ba wani karamin zunubin da ba zai iya halaka mutum ba ko an ce zunubi karami ne in dai za a kama ka saboda kayi shi to ka gama yawo jama'a karatun nan ya dan fito babu wani zunubi kada mutum ya rika cewa wannan karami ne wani karami komin kankance shi in dai an ce Allah ya ce kada a yi manzon Allah ya ce kada a yi in ba a yafe ma ba aka damke ka da shi ka gama yawo وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن وتشمؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يقع عليه هنا مؤمن كنا shi ɗabi'an mumini Abdullahi bin Mas'ud yake bayyana mana radiyallahu anhu yace ɗabi'an mumini shi ko mumina ta gaskiya kullum idan yayi zunubi to yakan ga kaman gashi nan ne ya zauna a karkashin wani dingime mai dutse yana tsoron ya fado mai yanzu mutum ne ya tsar aka sa shi aka daga a kaddara a ce yanzu ana iya daga wancan dutsen nan na Abuja da muka yi magana nan to wa dai ne kuka ce mai zumarok ko a ce zumarok din nan ne ana iya daga shi sama kuma aka zaunar da mu karkashin su muna tunanin kuma zai iya sucewa ya mulmulo kana gani akwai wanda zai ba zai shiga kalkai gengadi a wurin kana jin lallai duk wani ɗan lokaci ɗaya zai iya yiwuwa dutsen nan ya sullo kuma muna karkashi ba yadda za a yi ka gudu ya ka gani za a ji tsoro ita za a ji tsoro to mumini haka yake ji in yayi zunubi yana jin duk zunubin da ya aikata ba yana cewa wannan karami ne ko wani abu ba matukar yayi ba daidai ba to yana jin wannan laifin kaman yana zaune ne a karkashin an daga dutse saman shi yana tunanin da motsi yayi dutsen zai fado ya fito ko mumini kenan wa innal fajira amma kaga shi ko watsatse ko watsatsa waɗanda ba su da mutunci yara zunubahu ka zubabin marra ala anfihi fa qala bihi hakaza shi yana ganin zunubinsa shi fajiri ko fajira yana ganin zunubinsa kawai kaman kuda ne wanda ya hau mai hanci kawai mai haka ya mai fu ya kure shi kawai ya korai bai jin komi yanzu kudan ya hau ma hanci ka korai akwai wahala to shi wanda yake fajiri kamata yake ganin zunubinsa bai da bambanci da kudan da ya jira mai a hanci eh haka da hannunsa kawai kore ya ruga ai kaga bai jin damu malam sani muna tare da kai muna tare ba faɗa zan ba in ba mu tare in maimaita ma in baka gane ba yawwa cewa akai mumini kana ji ko mumina yakan ga laifin da ya aikata kaman an zaunar da shi a wani wuri ne an daga dutse saman shi ko ta yaushe dutsen zai iya faɗo mai zai daina jin tsoro to mumini kenan kullum yana jin tsoron abin da ya aikata tsakanin shi da Allah dan haka da ya ji tsoro me zai yi ya istighfari ya tuba da ya ji tsoro me zai yi ya istighfari ya tuba ba zai yi wuya rika tunanin ma bai komi ba aka kyale wancan gaban da aka ce an gama sallah ce astaghfirullah astaghfirullah ce shi ne yayi bai gane ba ne ka kaddara yayi sallah sai yayi sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama bai tunanin duniya ba cikin sallah akwai laifin da ya wuce wannan kana gaban Allah kana tunanin wani to da haka wannan kadai babban abu ne to saboda haka shi ko wanda yake fajiri sai ya rika ganin zunubi kowane iri ne bai da bambanci da kudan da ya jira mai a hanci ya mai haka akwai wuya wajen kore kudan dan ya hawa kai ma kawai kai haka da hannu ko ka kore to haka yake gani dan haka kaga kenan ba zunubin da ke damun shi to wannan shine abun Allah sa ya fito Allah ya taimake mu ai ala arfihi fa qala bihi hakaza qala abu ai wannan shihabin ai bi yadihi fawqa anfi abin da ke nufi yasa hannun sama hanci kora kawai ya kade shi shi wannan shi ke sa ƙaramin zunubi ya zama babba na uku alfarahu bis saghira wal iftikhar biha mutum ya rika murna idan yayi zunubin yana ganin karama ne ya rika ba da labari yana cewa haba shi fa ai in dai shu'umci ne ya iya in dai iya tsiya ce ya iya tsiya ya iya kaza yana ba da labarin abin da ya aikata ko yana ba da abin nan jinsu ko kuma ya ga ba komai bane wannan matasa na ciki su suka fi yawa ka gani yanzu matasa a kasuwa kamar yadda lokacin muna karatu a abun nan a bypass wani cewa ya wasu fa ƴan matan in suka yi kunshi ma waje su je kasuwa kawai sai su rika cewa ya kaga kunshin nan yayi kyau shi ya kalla kuma ya dau hoto ma ya dau hoto ya ci dala ta tsaya dauki hoton kunshin nan ta bude ya dauka bai fa sani ba ita ta je ta kulla wannan bannan ta je cikin shagon shi ta ce mashi ya kaga kunshi ko da ganganta rika zaro hannuwan sai ta nuna mai kunshi da wannan zane-zanen banzan da suke yi a kawa da hannu da gangan za ta wata rana kuma mai keke na ma take nunawa ta hau keke na sai kawai ta rike karfin ta fito da hannun haka ta kallo yana tuka keke na kallon hannun da gangan ta yi amma wani ya ce ta ba ce dauka sai dauki hoton hannuwan nata ko hoton wannan kunshi sa a status din shi ko ya sa cikin abu na bifi ya sa hannun wata ne to kaga wannan yana damu zai nuna mu wani ita ba ta nuna mu kuma wannan suna ganin shi ba komai bane mafsada ce babba daga nan za ta bullo ko hoton fuskan ko hoton wani abu to ma yanzu an wuce nan tun da har kiyama sai tana iya yin sirara haiko ko wacce ta tura ma wani hoton ba ta da tunanin mustaqbal yanzu nan gaba aka fito irin wannan aka ce mutum ya auro ta bayan shekara ashirin a ce ga kana da ɗa a ce ga mamanku a turo wannan hoton ko gidan rawa ta je a gidan buki ta rawa ta yi rashin mutunci yara bukin sallah sai su je su shiga su yi wata irin rawa su yi rashin kunya na ƙarshe wasu daga su sai dan fan su yi rawa su fito su ɗauka kuma su sha yaɗawa to wannan abin aka aje ran da aka aje nan na gaya maka wani ya ce shi mai facebook mai kamfanin gaba ɗaya ya ce yana jin tausayin mutane nan da shekara ashirin abin da wasu suke zai turawa shi yake gani cikin wannan bututun ana tura kar ku manta yanzu kwanan nan naji wani ya wata lacca na tura mai tamala bakar ko ba ka baka duba wani wani ya wata lacca game da GSM ya yi maganan hadarin abin nan ya ce hadarin da ke cikin wannan masifan da wannan abin nan ba dan karama ba ni ma ban gama ji ba amma dai naji abin yana da gasu fa'ida ya magana ya ce mutane ba su gane abin da ke cikin wannan abin nan din ba an yi abin da an tsara abin da duk abin da kake yi kake yana nan a recording an yi recording din shin ana so da text da kai da waya da kai da wani abu da ka tura duk in ana son shi ya faɗi wasu nambobi ni ba inji na wani yare yake yi ya faɗi wasu abubuwa ya ce in ka ɗauki namba kaza ya ce kasa hash wane ne wane ne kasa kasa na wayarka ya ce wannan abin kowace waya tana da shi duk inda aka ɗaukai aka sa shi a cikin abu aka nemi duk abin da aka taɓa yi da wayar nan sai an gan shi. shi sim din nan ya faɗi ma'anan ma sim din me ma sim din nan ka ji ma'anar sim din nan ga abin da ake nufi da shi abin yana containing data zai ɗauki datocin da yace in an sa tireloli ko guda nawa ne yace ba za su bace ba mai ilimi ne aka nemo kan abin yana magana an ce zai lacca ma musulmi don su gane hadarin yasin da ake amfani da ita yadda mutum zai zo ko ni ya sake a ciki har wata ta je ta tsirara ta nuna wa mutane a duniya yanzu tana ganin in ta cire to ya shiru duk abin da ya awa nawa ne kuka ce malam baka 24 hours ne awa daya duk abin da ya awa daya akan facebook ko ya awa daya a whatsapp baka saka cire shi ba ko kai ka cire su can bututun yana na aje in gobe aka ce a dawo ma da shi za a dawo da komi to babban matsala ma ba ma duniya ke kallo ba yanzu mutum ya yi watsewa ya nuna abubuwa marasa kyau ya nuna banna ya je ya sa ka a nan a cikin wannan abun ko ya tura wani wuri ko ya tura ma wasu ya yi watsewa shi ko ita ta yi watsewa ta tura ma wasu ku duba ba wata rana fa wata mata da aka nuno da ta ga ta ta tura wani shekarinta ta tura mai ta buɗe al'aurarta komai ta nuna mai ta ce mashi ya tashi wai ya kalla ya ji galmi-galmi da safe wai ko yana azumi ne haka ba ta kira shi ta buɗe komai ta ce mashi ya tashi ya gani ko yana azumi ne ta tashi wai ta ta buɗe mai wannan da sassafe ne saboda ya ya ji galmi-galmi ya karya da wannan iskancin in dai ba yana azumi bane yanzu ta tura mai tun da safe ta fitowa komai ta buɗe ta turo Allah sani To wannan in an yi a duniya ake magana muƙaddara mai yin bayanan an zo an nuna wanda Allah ya tara ba in dan adam zai iya tara wannan information din Allah ba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba wannan kadai ya isa wannan in ba wanda zai ma koni shi Allah da ya hana ai wannan abu zai bari bayan shi ne kowa tara komai saboda haka mu ji tsoron Allah muraqaba ake so duk abin da mutum zai yi tunani lalle kuskure mun yo shi da yawa amma kaji sai ka gyara gaba wannan wayan yanzu in ma mutum yana jin wasu abubuwan wallahi sai ya ji tsoron ta yake ji ma tsoron ta ma zaka ji kana ji tsoron ta tunda da magana da wanda kai ta kirki da wanda kai ta batsa da wanda ka rubuta ta batsa da wanda kai ta kirki duk an tattara ta kuma nan a duniya ma an tattara ta balle wurin mahalicci to da ka kada mu rena zunubi kada mu abun nan ba kada mutum ya rika yin laifi yana iftikhari wal iftikhari bi hada ta kama mutum ya rika alfahari cewa shine mai kaza shi ya iya kaza ka an ya qula ma ra'aitani ai ma ra'aitani kaifa mazzaqtu 'irda fulan kamar ya ce ma wani baka ga jiya yadda ya ci mutuncin wane ba wani yana gaya ma abokinsa yana cewa baka ga yadda na ci mutuncin wane ba jiya ai ni duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha yana ba da labari wa zakartu ai wa zakartu masawihi hatta hajjaltuhu baka ga yadda na faffadin miyagun abubuwan sa ba ai ni na ci kowa sanin shi baka ji yadda na dinga ambato da ya ji na shiga ina ta ambato laifukan sa baka ga sai da na ba shi tsoro ba dole ya shiru aw khada'tuhu ko na yaudare sa aw ganin ko aw gabantuhu ko kuma wanda yake na rinjaye shi na abun nan dinsa duka ganimtu ko mun ya kwace eh eh to duka waɗannan abubuwan yanda ne masa wayo wajen ciniki kenan shine gabantuhu wajen da na kwade shi bane mai gora a wajen ciniki dan kasuwa na yi ko ba sa yi kawai mutum a yi ciniki ya san abin nan karya ne ya san kudin da aka sai abin nan ya lunka su ya ƙara lunka su kuma bayan an gama cinikin ya tafi kuma ya ce ma wani saboda kai ne bayan kuma yana fita zai kira wani ya ce mai tab a yau na fito da sa'a ai da wani ya shigo na samai da ya mai wata irin gora ha ba malam yau ai shikenan kusan wata rana fa muna magana nan haka ce akwai wani wando da da ake sai da a kasuwar bacci wani wando ne wanda mata ke tsada gare wannan wane ne ma sunan shi wizi wannan wizin idan mutum ya bude abin nan din shi ya samu kaman guda biyar ciki to shikenan sai ya sagale yau kam muzaba yaya a ce yau akwai gora ko ko ba su za ka zo su kai magana kan su ce ka tona ai su suka faɗi wanda kansu ba kana na maza da suka faɗi to ai ba da abin da mun su suka faɗi da kansu ko nan da ne maganan waya wanda ake rubuta kuɗi ai mai masu saida ne yace akwai abin da ake wanda ba daidai ba in mutum ya kawo waya shi zai saida da ya baka sai ka shiga sai a shiga ciki a rubuta kuɗin a ciki kai baka iya ganowa kai mai waya duk wanda aka kai mawa za a sayar shi nan zai shiga da ya shiga ya ga kuɗin shi ba sai ya daidai da yadda wani ya saya haka za su yi ta zagayawa da ita sai sun zagaya da kai to shi ma wannan haka ne so da kan an samu wannan ai ana a ce an samu inda za a yi abun nan ma mutum ya ta murna yayi ma wani gabnu to kaga abun nan ne babu babu kai ka samu riba kaɗan mai albarka ya fi maka ka samu abu mai yawan da zai jawo ma fitina to shine nan sai mutum ya bada labari kaga bayan alfahari bane sai ya samu wani da ya mai gora ai kaga daɗi yake diko sai radda ka je lahira ne zai ko zaman nan daɗin zai koma kuka za ku gani nan gaba ya fito na hudu an takuna an yakuna aliman yuqtada bihi inda yake muni zunubi karamin nan ya kasance wanda ke yin shi malami ne ana koyi da shi to kaga an koyi da shi ba yayi wasu ba zai wasu ya lala abun nan alalaka kamar yanzu yanda za a zo mutum a zo ga qadiyya ya zo ko kana da fahimta da za ka rike fahimtar nan da ya fi ma sauki yanzu misali in muka zo magana yanzu ku kalli maganar su tishawal fa yanzu mutane har izgili suke ma suka kana azumi da tsayawa akai aka ce akwai sabani akai kawai wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama ba yayi babban abin da aka ji tsoro in an ce gobe sallah kowa ya ajiye bayan an gama sai kowa kuma ya dauka ba ma dole bane sai ka jera in ka ga dama kai daya in ka aka gama shida in an gama ba a ce ana wani buki ba ba shine abin da aka ji tsoro ba to yanzu mutum ya ganka kana azumin sittu shawwal sai ya ma izgili kai ka ce abin nan babu wani malami a duniya da ya taɓa magana kai shi cewa ayi ko ba ku gani ba is wallahi akwai wanda ya gani wata rana ina azumin nan yace aikin banzan kuke yi aikin banza nace ban gane gareji muka haɗu da shi ya zo gyara na zo gyara shi kuma ya zo sai ya ce man ga lemu na ce mai alhamdulillah sai ce ko dai wahalan banzan nan kake yi nace ban gane wahalan banza ba sai sittu shawwal wallahi na ga maka kace yace wahalan banza sit shawwal da ƙarya wai ku azumin wata kwana shida wai har wai za a biya mutum wai azumin wata biyu ƙarya haka yace kai tsaye yace to da a ce an bi ta hanyar abin nan ba za ta sauki amma a zo wawaye ai masu wannan maganar su dama ba sa son su bauta Allah dama ba sa son abu dama wani ma na son ya izgili da addini magana ce ilmiya mun ji mun yarda ta ilmi ce amma ai waɗanda suke ba su karatu ba so ake a dora su kawai su yi ibada su yi abin da ya kamata ai masu jagoranci a ce masu kaza kada ku yi kaza to ku yi azumi an ce wanda biye azumi rana ɗaya na nafila wanda bai wajaba ba ya ɗauka ya yi Allah ya yi alkawarin zai ƴanta jikin shi daga wuta saba'ina kharifan to sai ka hana ka shekara a yi abin nan gashi ta sau da haka yanzu mutane sun koma yin ibadan ta zama izini na fila in ka matsa mutane suna magana a masallaci kana ta mutum ya rika rika na musamman masu shekaru ku rika yin nafila ga rawa ce ga kaza sai su ce ai san ba wajibi ba ba su sai sun dai wannan ne wato amma samu sun yi dai farilla ba daidai bane haka ba daidai bane wawa shi shi kawai saita shi ake in ba haka ba sai su taɓa na cikin addini wasu rika dingina wa mutum to saboda haka yanzu kaga wannan dai karan mun gani da yawa mun sha gani da sallan nan in dai sallah karama ta kare yadda mutane za su rika injili kaga mutum ma wani lokaci kai ka ce yana yana shinkawo ya fito yana ta gasa abinci a lokacin da ake abun nan sai ce ko dai kai ma kana wannan wannan wannan abun nan kuma su ce ai an ce masu ƙarya ne ba a yi ko da ma shine magana ma ba kai ce ba wani sai ya ƙara da tashi ma shi ya ƙara da tashi ƙaryan ya dora kan magana saboda zai fata mutane saboda ka ba a yi saboda ka in mutum malami ne ya lura da masail ba ma komai bane ya sani ma zai gaya wa mutane saboda wani daga nan sai ya balle abin nan ba yuqta dabihi idan ana koyi da mutum to sai ya tsare abubuwan da za a zo abin nan fa idza fa'ala al-alim as-saghira idan malami ya aikata abu wanda yake karami kuma ma ga su mutane ma ai dan adam in dai dan adam ne ba annabi bane shi amrun ne mumkin ya zame in ya zame wani wuri to malami in ya zame komin zame wanda ya komin kankantanta al'umma sai su dauke sa kamar ma bai taba yin daidai ba tun da duk daidan da yayi shike nan maimakon su mai uzuri su su nemi ma Allah ya gafarta bai wannan kuskure balle ma in ya mutu sai mun gane malam wane iya sanin mu lanu zaki ala Allah adam bawan Allah ne amma nan wurin zame waye Allah ya gafarta mai wannan zame waye shi kamata shine magaba aka magaba ta suke amma sai su koma to wallan yana raye ya zame so daya yayi daidai so 99 za su za su soke daidai din nan sai wannan zamewan za su kalla to in ko haka ne shi sai ya iyaka ta kazan shi inda ya zame kuma yace ni ma mutum ne na zame Allah ya gafarta mana amma ya iyaka yin shi fa idza fa'ala al-alim as-saghira idan malami ya aikata dan karamin laifi ha wa zaharat amama an-nasi ya bayyana gaban mutane a wannan karamin a kabura zambu to zunubin yayi yawa sai zunubin sai babba ya koma babba saboda za su yi koyi za su yi ta kwaikwayon shi ne suna yi idan fa'ala zam thumma hajara bi jahara bihi idan mutun ya aikata zunubi ko an ce karami ne amma ya fito gaban kowa yana aikata bai jin kunya har ya ce su ba su jin kunya uban kowa ko mata ne su zo gidan buki a kira mai kidi ya masa masa kidi su rawa irin ta rashin mutunci ga kalle yanzu waɗanda suka yi wancan challenge da na bada misali da karamar sallah haka baka nuno mata matan aure wai mace ta tashi ta sa ta dinga fika rawa wai ashe wata kuma tsinan ce ta sa su wannan aikin su yi kawai su yi haka ita akwai manufar da take so ta sa su suka dinga rawa suna da abun nan ba har wani namijin a mai rawa ya tashi ta liki gaban yaran su ta ƴaƴan su yana zaune an tazo ta kama rawa ita mamaki me ya faru tana ta rawa sai ɗebo kuɗi suna ta lika yara na kallo kuma aka dauka aka yada ma duniya za ku zo wata rana ku mutu a maimaita shi mu ga yadda za a ku je ku goje saboda haka wanda yayi laifi ya fito fili baya jin komi laifin nan nashi komin karamin sa yanzu ya zama li'annal mujahir ay ghayra mu'afa domin wanda yake bayyana zunubin sa a fili ba a masa rangwame aka ce wani wurin kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk al'umma ta aka yi masu afuwa in sun yi ba daidai ba sai wanda suka fito fito na fito da Allah suka fito fili suna yi ba sa jin kunya kowa bayan bayi li kulli muslimin ta haka ya zama dole ya dace akan kowane musulmi namiji ne ko mace an yabta'ida an jami'i dhunubi ya nisanci dukkan zunubai duk zunubin da aka ce bai da kyau mutum ya iya yin sai nisanta in ya zame ya tuba saghiraha wa kabiraha babba da karamin ko an ce wannan karami ne ko an ce wannan babba ne mutum ya iya kai yin sai kauce masa in ko ya fadi ya zame amrun mumkin ne saboda ɗan adam ne mu babu wani ɗan adam masumi in ba annabi ba annabawa su ne masumai wanda kwata-kwata ba za su zame ba kwata-kwata ba za su yi ba daidai ba to in an zame mutum ya gano ya zame ya tuba in ma an gaya masa ya zame ya gano ko shi bai gane ba aka yi masa nasiha wuri kaza fa gaskiya ka zame kuskure ne gashi gashi gashi mutum ya ce to Allah ya gafarta mana mun yi kuskure Allah ka karbi tuban mu dan tsarkin sunayen ka ba dan halin mu ba liyakuna ay min al-faizina fi dunya wal akhirah in mutum yana yin haka har Allah ya taimake shi ya nisanci zunuban nan bai fito na fito da Allah ba sannan ya yi kuskure yanzu kuma ya gano ya nisanta ya nisanta ya zame ya tuba to shikenan wannan ana fata mutum ya zama min alfa'izin fi dunya wal akhirah daga cikin waɗanda za su rabauta a nan duniya da kuma lahira muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa na naktabi bi hada ko سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين